lakukan berkira kawan rasa laba da tafasokan marina hijira Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida tsakanin da nasara kuma kamar ashirin da watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu kamar da aka saba wannan karatun sunan littafi mai albarka mai tafi a turarun bakiya wallafar al'adama muhammad bin ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasi na talatin da hudu a berin biyar darussan littafin darasin da ya yi mun fara kitabun zaka wanda shi ne littafi na uku bayan kitabun zaka sai kitabun sana sai kuma kitabun zaka daga karshe karshen darasin mun fara babu zakatin hayawan babu da yake magana akan zakar dabbobi idan mutum ya mallaki wani adadi a cikin wani nau'i na dabbobi to zai bayar da zakka wanda shi ne wajibi ko farin da Allah ya tsora mashi wanda za a mayar zuwa ga talakawa da shi ne da kodin yake rayuwa a ciki to za mu tashi maganar misali da abin da sai dabbobin sun kai da nau'in dabbobin da kuma abin da za a bayar a ƙarƙashin wannan babu na zakatu al hayawa yake fasalin idan bada gati da ibulu hamsan idan rakuma suka kai biyar su ba su sun yawa cancan ba sai amma kira kuma guda biyar ko maza ko mata ko ƙanana ko manya in dai sun kai biyar kuma shekara ta zagayo masu wahalar tsanani an haulu ya mallake su wannan wata na kuma da inda ya ci gaba da kiwon su suka zaɓai wa arba'in ko ba su haihu ba ko ba su ƙaru matuƙar suna nan a cikin rikin a kanna to me zai baya idan da gwamnati ce ko wani kamfanin consultancy sai ke gaba na ɗaya a ga canji fitan kenan amma a addini da ka ce fasiha sha'atun akwai a daidai ba a gara kuma ke da ta gana maganar mai biyan kaza sai zai shiga akuya ta dubu saba'in dubu dari sai ya sai ya bayar shi ke na gama zakar mana sai kuma bai wannan zakar da zai cire ribar da zai samu ya ci kowa na ɗaya wanda ya ce riba mafi girma zai haɗu da Allah zai rike in ko yake bayarwa ko da sun taru a nan duniya ko da rubuta sunan shi a kundin mawadata ko da ya tsara ya kankama ya yi suna yanye yanye akwai rage daidai ya buɗe waɗannan wannan dukiya ya koma gana daga nan kuma yau mana yan fa'umaru wala banun fito mushi kaya duk ina rakuma duk ina shaman duk ina awaki duk ina noma duk ina babu ba za ta mutu amfanin komai ba yanzu akuya ɗaya ta saba ma in ba da akuya ɗaya don matsala amma idan mutum yana da rakuma biyar na zara kuma yanzu tsada yake da shi tsada sosai yake na miliyan kaza shi kenan abin miliyan ɗaya miliyan biyu kila uku an ce ka shi akuya ta dubu saba'in ka bayan zakka da mutum ya rika ganin kamar shi ana saya mashi waye ne ba dole ba Allah bai dora wa kanki lakin cewa ta ta dora mai bala'i a nan duniya ba zai iya mulki da su to inda dai mutum yana da rakuma guda biyar fasiha shafi zai bayar da afiya guda ɗaya kuma bi kudda hamsin shafun daga nan duk idan suka kai a cikin kowane biyar akwai afiya ɗaya duk biyar afiya ɗaya duk biyar afiya ɗaya fa idza balagat khamsan wa 20 idan suka kai ashirin da biyar fasiha ibnatu mafazi to a lokacin da sai a dawo gida raƙuma kenan idan yana da raƙuma biyar iya ɗaya shida da bakwai da takwas da tara duka a iya ɗaya idan suka kai goma a waki biyu da sha ɗaya har zuwa sha hudu duka a waki biyu suka kai raƙuma sha biyar sai ba da a waki guda uku idan suka kai rakuma ashirin da biyar yanzu ba maganar afiya arziki ya ci uban na dakuna yanzu a teku a cikin rakuman nashi to ya bayar da rakumar ibnatu masa wadda an kusa yin mata sani kwanan nan ita ce biyar wadda uwarta na dab da fara nakuna ita ne nemo ya bayar yar shekara ɗaya haka da wani abu ko kuma idan bai da mace ibnatu mahabi biyar ne na kuda to sai ya nemo ibnu awibnu da kuni ko kuma ya nemo ɗan ne shayar da mama in ka ɗauki ɗan ne shayar da mama ya kirli biyar ne na kuda sai dai ita mace ce ta gudanar da tsarin ciki mutum da ita ta fi tana da ta yasa rage yin shekaru tunda shi kuma namiji ne girman ne ya ka ba shi girma ma bai da wancan daraja na ga alƙalin kenan to wannan shi ne mutum da ya ce wa fi sittin wa talatin a cikin sittin a talatin da shida ibnatu da muni to yanzu idan suka kai talatin da shida har tun daga ashirin da shida har talatin da shida ibnatu da har ashirin da biyar har talatin da biyar kai ibnatu labuni suna kaiwa talatin da shida to ya mai zai ba da sai ba da ibnatu labuni biyar ne shayar da mama mace kenan wadda an riga an mata kan har ana shayar da kan a ga an san kare darajar su domin da a nan wurin da zai nemo namiji dan ne shayar da mama musulunci ba zai karba ba kuma da karshe ba zai ba yace wa fi sittin wa arba'una wa wa fi sittin wa arba'ina hifqa idan rakuman shi suka kai arba'in da shida sai ba da hifqa zai nemo rakuman da ita ce mata hifqa nan sai hifqa wadda ta tasa ta shiga ta kai shekaru biyu ta shiga ta biyu babban ta uku ta shiga ta uku ta gama shekaru uku ta shiga shekara ta uku kuma mace ba a san nani in namiji ne sai dai yayan ta wasu gabobin ba a bayar da zafi wasu dole na bayar da zafi to da kullum ciwon macen a tsarin dabbobi da ga macen ta fi daraja wasu yi hidawar sakina idan aka zo idan rakun suka kai sittin da ɗaya sai ba da jaga a sai nemo jada'a su turmirara kuma sai ya bayar da tsawaki ke yayar wacce ya gama shekara ta hudu ya shiga shekara ta biyar sai yake cewa wasu cikin wa sabarin a cikin sabakin da shida bin jalabu ne sai ya bayar da ya'ya biyu na mai shayar da mama mata kenan وفيه إلى والسعيد السلسة فإن لها شقتان كبر شقة بلادي إلى مئة وعشرين لدنا حرراكما سكيد بالعشرة حرراكما سكيد بالعشرة فإذا زادت إذا سكت أكن تريد عشرة ففي كل أربعين ابنة لهم duk arba'in zai ba da ibnatu lahu wa fi kulli khamsina hifqa in kuma ya ɗauki lissafin hamsin hamsin duk hamsin zai ba da hifqa a haka dai misali yana da kuma guda ɗari biyu yana da zaki in ya ga dama idan sati ya zo sai ta tafi lissafin arba'in arba'in zai ba da ibnatu lahu guda biyar in ya ga dama sai ta tafi lissafin hamsin hamsin zai ba da shakka guda uku sa'i zai iya karɓar kowane ba tare da damuwa ba haka lokacin da ake tsaftace waɗannan ƙa'idodin kuma dokar na hannun shugabanni babu matsin tattalin arziki eh za a fuskanci ana fuskantar kalubale da talauci ko wani yanayi na takura ba za ka da irin na yanzu ba to da su a zancen lokacin babu jari hujja babu jari hujja dan mutum sai yana da masara a nan garin to ko bai niyyar sayarwa ba ga akwai masu bukata eh ba zai fito da ita dan kada ke mugun tsada ɗan uwan shi innamal muslimuna ikhwa wa yanzu ko ya sai ko yanzu kuna mamare mamare sai shi wani muzakkarin kwafi sai kara da kodi irin kwatan nan da ba ma kwa iya kuɗe shi ba har ma da mai da mai password sai kara kullewa sai dai kare ya kara tambaya yaya za su iya siyi kaza za su iya siyi kaza za su iya siyi kaza yadda dai sai na kuma aka zuwa ka ce kayan na ka mun siya kaza ka ce ban kira ba ku ka suka tsara a ce ku tsara ku tsara yake ka ina wasu wannan kayan nasa ba san ɗan kasuwan da zai iya fiye fiye da haka ba yace akwai ke to to mun san kaya da kaza ke aiki ku dai ka ke to daga wannan farashin a duniyar wanda yace akwai wanda zai iya fiye fiye da haka suka ce dan Allah ba shi ko a dare zai iya da kai ba yace shi ne Allah duk sai suka yi karana shi ko nan sai yana ta ko kara ko kara kudin da yake so ku kara ya ji an yi sama to daga nan sai ya ke to za a ɗan ciyar muku da wani abu ɗan kaɗan ko wani samu ɗan fasen na abin da ya rubuta da yi za ka yi na wasu sai ya ciyar wa Allah ina ba ki sabi da nan in ko baka yi na Usmanu farko sai ka yi zama sam'an ila ba a wa sam'an ila shara to mutum zai ɗaukar kowanne ɗaya daga cikin waɗannan lissafi sai ya abin nan ya mu'amalanci fitar da zakar shi lokacin zuwan sa'i ko lokacin da zai aika da ita duka wannan bayanan tilla tilla mutum zai same su hadisin sai na musulun malikin wanda ya ba ta labarin sa sai na abi bakrin ya rubuta waɗannan bayanai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karlanta su ga musulmi kuma aka karanta wa musulmi kuma aka ba su su a matsayin ka'ida kuma kowa ya fahimci haka domin larabawa makiyaya a kuma ne yana ma da kima irin tashi kwarai da gaske da matsayi a tsakanin al'umma a ga fitarin shi da madarar shi da fatar shi da naman shi yawwana da yawa sun magunguna ne da mutum na fama da sabuwa da samu ruwan da rika wanka da inda ta cike ma ya shara ta mutu fitsarin ba kaga malamai na fiqhun nabawi suna fiqhun da ba a fuka musamman akan abuwa da ke balantana kuma ba tara su shi maza da haɗin biyar su gani wani zai je siyo lita da biyar sai zai kara mashi ruwa kila ma wasan soya su je da shi lita ɗari da hamsin ya rika siyo mutane da sunan cewar shi ne shi ne mahadar yi tafiya can gawa da kan zama a kauye ba sai ga mota daga kashiya sun tafi ga da zaman siyan madarar shanu sai ma ba za a yi zai tafiya a daga kasuwanci kamar an dawo me yasa ake mutum me yasa ake haɗin mota ba ka hau ba ana da yin sun kabarkin a gada madarar ke maka wanka kuma a ce ga mutum suka je wa Allah da cewa ne mai da ke ne ya cuta da kuma kuma duk wanda ya cuta kuma za su yi tsari to ma da ya kuma da kuma da ya kalaka larabawa suna girma maratu shi ma Allah za ka yi kai girma maratu a fada yanzu ni da idan ibi da kai fa ko da kat wani mutane da kuke yi da aka halitta sun gwani wai ban mamaki haka mamakin gini da sirrin halittar rakuni jari a cikin littafin da alhayawan ya tattauna tattaunawa mai kyau dangane da abin da ya shafi rago ne kusan komai na shi akwai fa'idodi a ciki ga wasu nasoshi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka wasu kuma tibbu sha'abi bincike na likitanci ne kullum ya tabbatar da haka to sannan wuraren da suke kiwon shi za ka ji suke amfana da shi yanzu guda ɗaya kawai da shi za ka rika kuntar shanu ba kuntar shanu zai biya maka garma zai yi aikin da shanu biyu ba su isa su ba sai dai kashe su za ka yi zai iya wata guda ko fiye da wata har wata biyu bai sha ruwa ba to da cikin shi yana da wata rusaruwa shekarar da aka samu amma a abin nan amur ba ma da shekara ta sha takwas bayan hijira lokacin sai na umar zaɓin mutum ya kama da kuma shi ya yanka wannan rusaruwa ruwan kan bai yi ba sauran namun ba zai yi ba zaɓin namun biyu ya lalace saboda raƙamin ya mushi saboda rashin abinci to inda bai mutu ba bari a yanka a kwashe ruwa ko sai a rika sha wasu da haka suka rika rayuwa to wannan ruwan na yi sanar da tsogani in raƙumi na jin daɗi wani tsogon na cikin rika zalin ɗin abinci ya ci abinci yau ya mashi yawa sai sai da wanda ya yau sai kai mutu sai da tsogon ya kuke ki wani ciki na musamman a zai iya wata biyu da abinci ba da ya ci yunwa sai a zo dole sai a narka masa abinci sai a ga tura ba sai ci gaba da aiki ka je da shi yi so daya a gane shi kawai zai bani har a sahara kai ce ta sahara kilomita ɗari bakwai sai in ka je ka sako shi zai gaba da don ka kora shi ya gane inda yana da ya baiwa da abubuwa sai na yi sake mutum ya manta ta hanyar ce ka tsari da labarin ce ke zai ba ba Allah da iya haɗa ka da shi kuma bai da zai da shi bai da kuma tausayi rasa ku ka ɓata ko ka kusa ka shi to kai kan zai yadda ke na kira kawai nan take ne don nan bakin na yake cikin wani samu kwata kun yi samu kokon kanka ya gare ka da ku kawai an gama ka ba shi haushi ya sa za ta tafiya da ke cewa ko a cikin kai sai ka zo ka nuna mai eh da magariba san ta ji ta fara ko dai kai haka to ko dai ka haka bikin da da gaskiyar ya kai ko kuma da ta kasa ta ka duk cikin ta ne ka nuna mai ya yi haka dan ba ka wani kito wani ba ko ne ya zo kake yin mun za ku samu in sai riga ka dan taga miki ya kake gida ya yi kaɗan ɗaga kaɗan sa ya kai shi yake wannan da gida ya kuma ga aka karfe sakare ne ba iya bisa ciwo zai da dawa to da Allah ya nuna maka be be be be be be da yi da ya ko mutum ya yi ne ba ɗaga ka kana sai ya yi ka da ya ɗaga ka kace sai ya yi ka da ya ɗaga ka kace sai ya yi ka da shi sa wannan sun cewa shi Allah ya kauye shi dari bisa da ta zo yi san Allah ba yana nuna wata baiwa ta musamman amma saboda bai girmama Allah hafka ka ɗari ba to zai iya gano a mai baiwar ba shi sa wani ne kafa a rana da baiwar da aka ba shi san me yake yi ba sai ta cika ba shi ainihin shi ne kaza ainihin shi ne kaza kai ne baiwar da Allah ya ko wa ma bi ni'mat rabbika fa haddith وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم in dai sai kabo ya ce kake shiga bare kan tafiya amma kada karina baiwar wani kada karina baiwar wani dan za ka yi samun likita ya zai ce su suka fi shi kowa amfani to shi kenan tunda kai ka kowa amfani a mutane kana samar da lafiya kana iya kokarinka to jirgi ya tashi ga fagar ba lafiya to yaya ka buga ka buga ka ce ka cikin naki tsanani maganin shi na duniya to to tunda kai ka kowa amfani su ka jirgin a sauka ka ba shi magani ai da aka je mu irin ka irin ka jirgin ba zai sauka ba eh shi kuma shi yanzu bai wani shi ka kani shi da aka tashi sama aka ce kai kuma muka ce a nan muna hannun direba muna muna hannun Allah sannan direba nan to ko kuma sai ka ce to kin da kanan musamman to da lokacin ka ji ka ka ta wuri da ko wannan su ne dai abin da ya shafi zakata rafuma kuma a wannan tsarin ake gudanar da ita yace faslun wa tajidu fi salatina min al-baqar zakka kana wa tara ko waye waye في في ثلاثين من البقر كبيع أو كبيعة زكاة أنا عبنا مركي كو مركا شيني الكبيع أنت مركي شيني اللي يجي جب ومن ذلك لكن هذا الشيء لكن kai wani gwargwado na na na shekaru shi ne wanda ya cika shekara ɗaya kenan ko ya cika tafi sai a sai a ɗauko shi sai a bayar za a bayar da rakuni min al-bakari a cikin wata dubu fi talatin min al-bakari da rakuni ya wata ba kora kuma ta wata maraki ya wajaba ko maraka ta wajaba cikin duk shanu talatin yanzu da ke shanu ashirin da tara bai da zaka ko akuya ba zai bayar ba ko dingi ba zai bayar ba ko baran kashi shanu ba zai bayar ba illa ayyata ayyata sadaka ko illa ayyata sadaka idan ya bayar da sadaka ta ka idan mutum na da shanu suka kai talatin sai bayar da maraki na miji autabiya ko kuma ya bayar da maraka mace wa fi arba'in na a cikin shanu arba'in kuma zai ba da musinna zai ba da rakumar da ake ce mata al-musinna mana wadda take wacce a shekara biyu su sai a ɗauke ta sai ya bayar duk arba'in musinna duk talatin mariki haka mai sallallahu alaihi wa sallam ya ke fasmai sai na wannan ma da ilu gaban yake fashe yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce ni lokacin da ya aike ni ya aika ni Yaman an a kuda min kulli salatin min al-baqari tabi'an aw tabi'atan in karbi maraki ko maraka daga duk shanu talatin wa min kulli arba'ina musinna duk shanu arba'in kuma in karbi musinniya wannan ita ce zakka ta dabbobi kuma shanu wacce za a fitar da waɗanda suka mallaka waɗannan man shanu duk dai ne in ka mallaki shanu na hukunta mallakar ka ce tunda ba sai ba ce ba zama wuri da tijara ba to za ka yi zakka ko kuma ka mallake su irin da gidan gona ne yan jamun ne yan ingiyar ne yan kasashen turai ne a yi shanu ne na musamman ai kaza ai kaza dukkan su bai zafi ko kuma shanu ne irin yadda aka samu mallaka ne yau da wani rukuna ta ne yana ruga yana kaɗa su ke kiwo shekara na cika ta ne za a linda idan ko shekara za ta yau shekara za ta cika ko ta cika a cikin an haifar maka ‘yan maruka a ta suna shi. Inda sun kai talatin, su sai ka zaɓo maraki ko maraka sai ka baya. Mutu ya haka sai zama ya kubuta ya ciyar ribar dukiyar da Allah ya ba shi. So da yana ɗaya daga cikin manyan ni'imomi. Allah ya ba ka ni'ima har ka kai zakka har Allah ya ce to ka ba da wannan abu. yanzu kenan ka kai wani mataki da Allah yana magana da irin ka mitin ake da waɗanda suke da shanu talatin da wa suke mitin da Allah suke umarni yake ba daga abin da yake so wanda shanun da suke talatin ko ya fita shi bai kai matsayin da za ki kira shi a wannan tare da shi ba kaga ta rasa shi da girma haka mutum ya yi noma za ku nan yi kamar biyar ya gamar da wai ba su kai bakwai ba a dame shi shi na zai zai ba da kauri kuma shi yana wurin zai iya karba zai mai da cikin waɗanda za a ba kuma sai ya mantar da mutane ce ya saba umar jahilu a ganiya ina ta'abu mutane na da kankana da shi ake ina ta'abu sai zama da zai zaku min jinsi da amal ta ka idan mutum yana da shanu wannan ƙa'idar da ya ɗauka mutum na da shanu talatin to maraki zai ba in sun kai arba'in da lissafin da za in suna da yawa to ya halatta sashi da mai shanu su yi tafaki ya yi gargar talatin talatin ko kuma ya gargar arba'in arba'in ila zai iya duba ce to maruka sun fi yawa a gargar talatin talatin ila zai iya musallai sun fi yawa a yi gargar arba'in arba'in sai ke wani fasalin ويجب وتجب في أربعين من الجنة شاة يا أبن أقيا تا وجبة أكن أوراكي أربعين duk da yake da awaki arba'in har da zan da kake da shi a gidan gona ma sun shiga ka lissafa kana da goma a nan kana da wasu goma a wani gari kana da wasu biyar a wani wuri kana da wata sha biyar kana da wata wani aka lissafa sun fi arba'in in shekara ta ta kai wai sai ka yi tattar idan ka fara da ashirin yanzu sai daga baya ma sai ka karo goma duk da shekara za ka cika kuma sai waɗanda can ashirin suka haihu rakta ka suke shekara da fara zuba a wasu ashirin aka kirga aka ga arba'in za ka fitar da zakka ta ɗauka sai a bai wa waɗanda suka cancanta to duk awaki arba'in za a ba da guda ɗaya har zuwa nawa ila mi'atin wa ihda wa ashirina har zuwa awaki ɗari da ashirin yanzu tun daga afiya ga inda ɗaya har akuya ɗari da ashirin akuya ɗaya za a baya. Me zaton ka inda harajin gwamnati ne aka yi aka yi rubi ko aka yi ruboni. Har ba za ta yi a wannan ba a wannan zafin cikin ba. Zo ba yanzu a ƙarshe na kake ce ma awakin cikin goma kake dubu talatin talatin. Awaki arba'in dari uku uku so one point two ba ƙananan kuɗi ba ne ya fi kaka ɗauki ɗaya na talatin ka baya zakar ka ba ta fi ta manomi arha ka fi ka fi ta manomi arha sannan ka samu wata gona ka watsa a wajen hukuncin da kake ka bar ka kuma ita tilawa suna kiwo labanin manomi sai noman farko yi waye waye waye amma a haka tun a wancan lokaci da wasu kirkiri da gargaru ko wani kafi shi ba zai bayar ba da wani na kiwon hawaki ɗaruruwa sai arewacin nan ko ka shiga da kyar haka za ka wani da dogon zai yana da hawaki dubu biyar in kai maganar zakka sai ke hawakin ba na shi ba ne to nawa ne na mai gidan shi ne ko kuma na mai gidan mai gidan shi in kai mai gidan magana ya ko shi shi ya san hawaki aikin wuya ma an ba a zakar a can kuma sun san shi kasan kwabo sai a tashin kiyama su can sun ki saboda suna tsoron shi kuma nan ya ci shi da awaki awaki na kuma kiyaye kuma shi ya bai hana kiyaye ba sai ga karshe ne an ci hakkin talakawa sai san da talakawa ma ya haɗa da rajin da shanu da awakin cewa wanda ya mallake su baya masu zakka to za a zo ranar lahirar da Allah ya halittar musu wani kokako na musamman mai wata akka akka sai a kan tattale dabbobin ta ce rakuma nawa yake da shi guda ɗari sharu nawa yake da shi guda ɗari biyar a wasu yau ta dubu ta ce a wasu shi gani ko ta ruka taka da yanke shi da yawo sai shi ta cike shi da kokata in ta ƙarshe ta gama taka shi ga ta an kona biyar ita haka za su ta musu wa'ani ya ɗan kewaye har sai Allah ya zama hukunci a tsakanin mutane yan wuta da yan aljanna kowa ya san mutum ta tattara mutiya wa ba ta sai da sauran amfani akuyar da ya yi tsawon jama'a a banza akuyar da ya yi ba da zakar ta ko da ko sha da ya yi ba da zakar su ko awaki ko da kuma to shi ne suka zama mai ba la'aki da jaraba idan an tiyara sannan ya shiga wuta a azabtar da shi da su waɗannan dabbobi sannan ga shi ba sa a yi ba su kadeji ba ba masana a ci zai fi ke ɗan huta. Daka zakar hawaki na farawa da arba'in wanda ya mallaki hawaki talatin da tara ba zai zakka ba wanda ya mallaki arba'in zai ba da zakar ɗaya daga nan har arba'in da ɗaya har sittin har ɗari har ɗari da ashirin to da sun kai ɗari da ashirin da ɗaya shine idan sai a ce wa shida wa ashirin har zuwa su kai ɗari da ashirin da ɗaya ya ce wa fiha shatan a lokacin sai ba da arauki guda wannan ma awaki ɗari da ashirin da ɗaya don ka cire biyu wani bayan da ya lissafi ma zai gane sauran kuma a wurin Allah ba rabuwa suka yi ba karuwa suka yi dan albarka da ya sa maka fa da Allah abin da zakka sai sanya maka albarka sai su ayayyafa sai ka ci gajiyarsu sai ka amfana da abin da ake amfana da shi to da dama mutum zai iya mallakar dukiya ko ya mallaki wani matsayi ko Allah ya baki wata dama idan ya ki kiyaye haƙƙin Allah sai a buɗe basirar shi da cin gajiyar awa yanzu awaki da suke ganin su duk a dabbobi ba dabbobi da ne da so irin akuya saboda ita gudun da aka yi mata na namanta kakewa da ke cikin ɗan adam ce ba a kashin ta in ka ci naman guda kuma ko uwa uba na samu ya ta haɗa rima ko na ɗan shida kashi sai kai kashin wani bangare don da naman akuya waɗanda na nono su kuma da madara a yi magani da shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza to in Allah ya mata fa mutum a warkin ya zama baya da ka ta dokan da shi wannan basira wannan sai ya zo daga wani wuri a taka a saya a barkin kudin illa ya kan ya shigo ya ci gadon shi kenan na naman sha amma yau tamsu da basira shi kenan to haka zai bayar da guda biyu tun daga ɗari da ashirin da kaya ila ne a tsayi wa wahida har zuwa awaki ɗari biyu da ɗaya to idan suka kai ɗari biyu da ɗaya za a yi wasiha saratu shiyashi zai ba da awaki guda uku ila talatin ne a tuba wahida daga nan har su kai ɗari uku da ɗaya wasu ya arba daga nan sai ba da awaki guda uku kuma su kulle ne a tun shafin idan suka wuce ɗari uku da ɗayan nan suka kai ɗari uku to duk ɗari sai ba da akuya yana da awaki dubu ɗaya guda goma da yara ai al'an nan ta jira mu ne ya rage ba da na tabbatar da suna da awaki kullum sai an mai san mushafu kullum sai da tsari a ƙasar ke mutanen baki da biyu ko har karuwa suke karuwa suke wannan bayanan shi ma din ya zo da cikin hadisin Anas wanda ya ce sai na bi bakar ya rubuta haka ya zo cikin hadisin da kan Umar wanda Salim bin Abdullah bin Umar ya rubuta daga baban shi daga kakan shi to sai ya zo da wata matsala wadda tun a wancan lokaci ana yin ta wanda tana da dabara kai ya yawaita akwai babin da yake kuma su babu lafiya mutum ya yi dabara don ya kauce ma wani abu na addini ko dai ya kauce wata ka'ida ta addini mutum a wancan lokaci akwai masu irin wannan kuma da ke wannan fasalin zai magana a kan malayu bi ma ubayna mustariqin min al-an'am wa la yufarraqu bayna mujtami'in khashyata as-salam ba a haɗa dabbobin da ke ware daga dabbobin ni'ima sannan ba a raba dabbobin da ke haɗe saboda kashiyar sadaka don tsoron zaka a takaitin da zan ɗauki wannan misalin kawai na awaki idan mutum na da awaki arba'in har zuwa ɗari da ashirin da ɗari da ashirin akuya ɗaya zai baya akuya ɗaya zai baya to sai ya zama na in sun kai ɗari da ashirin da ɗari da ashirin da ɗaya za a bayar da awaki guda biyu. To wa ke a wancan lokaci shi ne. In sun kai ɗari da ashirin da biyu akuya ɗaya za a baya. Idan ya tashi ke ya ke hikima sai ya cire goma ko ashirin sai ya ba wani. shi da an lokaci sarrafa ba shi kuma nan aka dokar ga sai ga ɗari to kuma tun daga arba'in har zuwa ɗari da ashirin da ɗaya kuma na ce ɗari da ashirin da ɗaya ba har zuwa ɗari da ashirin akuya ɗaya to sai a ɗauki akuya ɗaya sai dai ka tabbatar ya tafi sai ka kowane sai a biya a gidan mutum haka na iya a gida kanin shi bai da akuya ko ɗaya amma an zo karɓar zakka sai ce wa da talatin nan ya zo mu ce na kai talatin ba sai zakka ba Allah ya karo arziki sai maka addu'a sai ya maka addu'a kai kuma nan guda ɗaya ne nan kuma guda casa'in ne bayan casa'in sai yake da ta karɓa ɗaya ina tafiya sai ya haɗa kaga in ya haɗa ta yi da talatin kenan sun ce zakka amma an yi wahayi madadin ta iya tafi da hawa biyu da guda ɗaya ya tafi saboda me saboda rabawa da ake wani lokaci kuma aka ɗan hakan shi ke nan shi ke da riba suna suna wawware sai a zo sai a haɗa don a samu sauki misali wannan na da awaki ɗari da ashirin da ɗaya wannan kuma yana da arba'in kaga ya zo wannan mai arba'in za ta ci akuya ɗaya shi kuma wannan mai ɗari da ashirin da za ta ci awaki guda biyu sai ke tabin da za a yi wani kawo arba'in ɗinka sai watsa a nashi sai in ka zo ka kirga sai ka ga ɗari da arba'in da ɗaya a ɗari da sittin da ɗaya har yanzu tana awaki biyu sai a kama awaki biyu in ya tafi sai ka mayar masa da arba'in shi sai ba ka sa hankali cuwa-cuwa ta ce kun da ka zo ba ya za ka gama sai boko yana cuwa-cuwa ko bai boko ba dan cuwa-cuwa ne ko bai boko ba dan cuwa-cuwa ya za ki cewa da ilimin boko da mukami da kuɗi ba can da halitta kike ba fito da halittar kike akwai wanda a talakawa kwakin murowaci ne talauci ya koyar ruwa so da ba ma abin da zai ruwa kawai shi ne fa'a mana a barar da wata ta ta hannu to a ranar za ta ga ruwa lafiya kira karfe kawo sunayen mutanen da za a ba su jari to a ranar ne za ka iya gane wannan mulkin mawadaci ne da yawa rata ga a gidansu mabukata fa ba zai sa sunan kowa ba saboda su idan suka karɓo ba za su ba su kakan kakan testa zai iya kiran ba za ka yi turo miliyan ɗinka ya wani tallafi ne in ya shigo ka kawo za a sallame ka to shi kuma can ka ga miske man sakana da baɗi ya tafiya fali ko kuma dai mai yaron shi ne su da ka haka misalin ba a ce wallahi ka gari daga na ƙarshen muka hanyar ya fara girman kai a'a sun bai ko kwabo ɗan girman kai ne talauci ya hana girman ka da yamma yau mutane ba zama bai fito ba ya ya tsaya yanga ne motar garin dogo ta tashi bai tsaya ba ai ka zama zai yanga ba to amma yanzu tunda an haɗu an kai wani mataki sai halin ya fito to wannan salon suna yawan yi ko dai su haɗe dabbobin don a samu sauki ko kuma su raba don a samu don su samu sauki ba misali na mutum na da shanu saba'in a awaki ne abin nan kamar mu ce awaki saba'in wayan da suke yi kaga in sa'ido zai kama ɗaya ko in yanzu sai ya raba su talatin da biyar biyar sai ce wannan nawa ne wannan na sani na ne ta iya kirganin talatin da biyar ba zakka a zuwa baɗi sun kagu da sake kirganin talatin da biyar ba zakka baɗi sun kagu kana tafiya sai ya haɗa ya fito kasuwa da ya kafe za ka da ya kira ka wani lokaci ko su ana gaba ɗaya ko kuma su su yadda za su iya samun sauki daga nan sai sai su in an tafi sai su koma ya ka shiki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunni kwarai kwarai da gaske akan wannan al'amari da mutanen wancan lokaci suke yi a cikin wancan hadisi na sirna Abi Bakri kuma wannan hilal har yanzu akwai irin ta ta ga masu sana'u da dama suna da hiyar alhiyar da ta haka rake yayi dabara ya cuci al'umma yayi dabara ya cuci al'umma wanda a musulunci baya halatta malamai sun tattauna har akwai littattafai musamman da aka yi akan babuka na hiyar kuma sun kawo hadisin da nan bukari yin sai na bi wurin da nan bukari fitar cewa Allah ya kine wa Yahudawa saboda ya haramta masu kitse sai suka rika dabarbaru suna tatse shi suna narka shi suna tsira a jirgin ruwa in kai mishi magana ya ce ta yi ci ba bayan kuma an hana shi kowane irin amfani ne to wannan salon dai baya halatta wala sai a fi ma duna ba. babu komai da mutum cikin abin da bai kai farilla ba duk abin da bai kai farilla ba komai shanu ashirin da tara ba zakka raƙuma hudu ba zakka awaki talatin da tara ba zakka shine ma dunar farida babu zakka wa ma kana min khalifaini a walakin auqafi haka babu zakka a cikin al-auqaf me al-auqaf shi ne tazarar da ke tsakanin farilla zuwa ta gaba. Rakuma biyar akuya ɗaya, rakuma goma akuya biyu, to daga biyar zuwa goma ba kenan da shida, da bakwai, da takwas, da tara, waɗannan rakuma guda hudun ba su da sassa. Ko kwandala ba ce ka kara masu ba, suna kai goma in zama biyu kenan. to wannan tazarar shida biyar a shida bakwai takwas tara ita ce waka kamar rako kamar awaki daga arba'in akuya ɗaya har ɗari da ashirin da ɗaya to tun daga arba'in da ɗaya har zuwa ɗari da ashirin duka waka ne wato wajen saba'in da tara ba su da zakka to wannan su ba a musu zakka kaga alfarma ce ta abin da ba irin yanzu ba sai a ce a sa karkale to ku sai a buga fatan ce sai da yin kwaya ma ta auto sai a ce ta maka lissafa amma wannan haukafin a zakkar dabbobi ne zakkar kuɗi da zakkar amfanin gona akwai zakka a wakas akwai zakka a wakas saboda zakkar kuɗi ana fitar in dai abin ya kai haka ne fama ta da fafi shika da zalika idan ka zo ka noma abin da ya isa misali sai ya taru da tiya ɗaya sai ta wannan tiya ɗayan akwai zakka a cikinta me za ka bayar ushiri ko nisul ushiri in noma rani ya ce wa makamin na khalisai abin da ya kasance daga gamayyar dabbobin mutane biyu a garke ɗaya nan ce alhalitu shi ne gabayar mutane biyu su tattara dabbobinsu a wuri ɗaya ko bil ayan ko bil ausaf misali wannan yana faruwa ne galiban na gado galiban halku ko hulɗa kai ma ba za ka iya nuna naka ba mutane guda biyu haka suka gaji dabbobi guda ɗari awaki guda ɗari suka bar su kawai a haɗi suna sallamar kawai mai kiwo yana fita yana kiwo yana fita yana kiwo sai mai karɓar zakka zo bayan shekara ta zagaye to yanzu abin da za a yi shi yanzu a matsayin dabbobin mutum ɗin zai lissafa tunda ba su riga sun raba ba ko ba wasu haɗa ba ne don gujewa sadaka a kawai dai an raba gado ne suka gaje su haka aka ci gaba da kiwon musu da su a haka to idan ya ɗauki abin da zai ɗauka na zakka to shi ne wa ya tara da halibin sauyiya sai su koma sai abin da aka ɗauka ya shafi gwargwadon kasan kowa mai karɓar zakka ya zo ya cimma awaki guda ɗari da ashirin sai ɗauki akuya ɗaya wadda za a yi masa kuɗi dubu ɗari misali ashe awakin ɗaya mutum ɗaya a cikinsu da aka raba gado yana da guda tamanin ɗaya kuma yana da arba'in sai a raba kuɗin akuyar ku wancan mai arba'in ya biya ɗaya mai tamanin ya biya kashi shi ne faye kara da alibi sauya sai su dawo daidai gwargwadon kasan kowa a cikin a cikin abin da aka ɗauka na zakka wala tukhadu harima in an zo karɓar zakka ba a karɓar tsohuwa kada zo ka ba da zakar dabbobi ka je ka ɗauko ta tuku tuku a ba a karba wala za su awari ko wadda ko wari ko wadda ke da ido ɗaya mai tawaya da na kasa kenan ita ma ba a karba wala aibin ba a karbar mai aibi tana da wani abu na koyi aini na zahiri ko aini na koyi ko aini aini ko aini ta sifa duk ba a karba wala tariratun sannan ba a karbar yar karama zai ba da irin kafi zurun nan a ba a karba ai sai sa wancan bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sayyidina Abu Bakr mun kullani samanas daga sayyidina Abu Bakr yayi bayanin hatta kalolin da ake yi bayarwa ta ga wannan duka da aka haramta karfa don cin gajiyar wanda za a bayar kama sako na musulunci ba wai bangare ɗaya ke kallo ba tsakanin tsarin jari da hujja shi tsarin jari da hujja za ga bangare ɗaya kawai ake kallo to sai aka ce wala a kula tun sannan ba a yarda a karɓi mai yawanci ba irin mai kiwo din dabba mai kiwo galiban ta ba da madara galiban ta ta lafiya galiban ta ta yiwuwa da mai karɓar da kai ne ba zai zaɓi mai yawanci ba ya kama ta nan kuma kaga an kare haƙƙin wa mai dabbobin wala wala aiko wala kabiratun wala akulatun wala ruba sannan ba zai zo wayar rayuwa ba zai karfi ba zai karfi wanda ake reno ba amma na irin ta ta turka kenan ita ma ba zai karfe ta ba ya zo ya ce to yanzu waccan ta ɗakin ita yake so irin ta turka ita ce ruba allati turba tilbai da khasata zai zo ya kuma dukka a waki nan wata ta tsallaka can wata na kan a bola tana ga kuma wata a ɗaki ko a wani keji ko a wani wurin kiwo ana ba ta abinci na musamman ga likita na duba ta to ban da ita a yanzu ta dai dubo ta dace cikin na bolanta nan ka zan ƙara ƙara hakkin wa mai dabbobin idan ka kame mashi wannan da yi waya keke ta ne saboda ya fahimci tana da madara ya fahimci tana haihuwa ya fahimci kaza ya fahimci kaza to ba za ka karfe mishi ita ba wala ma kudun ko wadda take naƙuda ko wadda take dab da haihuwa wadda ta haihu tana shayar da ɗan jinjiri ko kuma wadda take dab da haihuwa to ita ma ba zai kama ta ba kawai dai anan banda ne ci kawai baro barin ke kar ya kama ne ci ya batta sai ta zaki tsaron za ta yi su hayayyafa to ka karba ka kai wa talakawa ana zuwa ta yi hudun uku ka karbo hudu kenan zakar ta samu to in ka ce ya ce a to banda mai ciki ta kyale ta wala fahlu ghanami sannan banda karu a cikin dabbobin nan ce karu shine babban namijin da aka ajiye don yi wa sauran barbara banda shi mun yi karatun nan juma'a mu ta fa'a ba da hayan irin waɗannan dabbobin a wani rago ne irin na Nijar irin na Libya irin na Algeria na musamman ne ka samu shi ita dole haka shi a cikin tunakinka bayan sati biyu sai ne karɓar zakaru sai ce wancan sai ce ban da shi in ya ce ka annabi ya ce ban da shi eh annabin da ya turo ka ya ce ban da shi koma ka tambayo shi ko ka buɗe ka ji me ya ci saboda shi na musamman ne don a samu iri da shi to shi ma ban da shi duka wannan kaga an tara haƙƙin shi mai dabbobi ne ba bari a ƙetare a alfarmar shi ko a ƙetare iyaka game da shi ba duka wannan suna cikin littafin da sai na abi bakrin ya rubuta cewa la to kada ku sadaka ta harima wala za to wari wala kaisu sai su shi ne kamar fahimta sannan ba a karɓar gunsuru in ka zo za ka karɓi zakar dabbobi awaki banda gunsu ka ban mashi kayan shi a matan zai ba ka sai za ka ba guda ɗaya sai ya sai ya ba to wannan su ne bayanai da ya dunkule su dangane da zakar dabbobi waɗanda su ake wa zakka wannan dangogi guda uku al'an'amu kenan daga rakuma mace da namiji shanu maza da mata sai tumaki namiji da mace sai kuma akuya wanda su ne suka tayar da nau'uka guda takwas da Allah ya yi maganar su yana sai mu dakata nan da cikin garkin gaba sai mu tashi a zakar dinariya da da azurfa wa alaikum assalam wa rahmatullah eh ya fitar da zakka to baya wa ne so inda yawa ya zai kuɗi yana rabin biyar biyar. Suna cewa bukata ke kawo a yi haka. Idan aka fahimci akwai mutum ɗaya da aka ba shi kima ba su zai yi, da za a iya ba mutum ɗaya. Ko? A zai da miliyan biyar ta ce a ba wani mutum ɗaya na tsammanin ba su shi ma zai fita. Sai ta ce a ba shi wanda ke da experience da kwarewa da kasuwanci. kuma mabukatar game da basu tsanani ba bukatar da su tsanani ba yanzu gwamnati ce za ta yi maganin wannan matsala wanda ba sa zakar su fito su su su su ba da zakar wani masani ya ce dalar da ke karkashin gado a gidajen musamman masu rike da mukaman madafin iko da su suke mallakar dalolin to najeriya ta yi shekara da shekaru tana budget dalan na na kifki tafsir a karkashin gado wani wani a cikin pop aka shigo falon shi ya kai nan cikin cikin shi da gari kuna yi ya ce kadan ɗiba eh haka ake yi haka ake yi kuna zo na wani labarin yadda suke da wani kai nan wata a wata jiha don umma mulki ne malam mutum ya dace gadoji kawai da na ya shahadar guda ina zuwa ya kukuta da karfi ya gan shi to din da security sun yawa ana lafiya yake wala ta din zo ka ba sai dariya yake so to zo zo mu ce ta nuna ma wani mutum ya ce ya kashi ba daloli ne har yanzu yana kashewa dan bai zo kaɗan ba ba a wallahi bai zo ba ya so kashi shigo wani da suka je dan kuma mahaifiyar shigo ya zama gwamna talauci zai kashe ya kukuta ya je jiha da ya sa'a ya gan shi ɗaki ya ce ai ba ya ke faru a ce wallahi gari ya ga ki ce ne ne kake ce kuɗi kawai yake shi magana a bashi aiki duk wannan kawai a bashi shine ya fi sama da kada kuma su gani zaka yi sanata ne ya nuna ne yace kuɗi ne har sida nerori yace to ba malaman ne yake ba tattara ba ce yanzu yake a harija ce ai a gida ta ɗiba ce a baki mota a dawo da shi a kaɗo ni ɗan mafol da ya kaga ɗan dogo da gunduga bai sa matso ne in an zai ce a wurin ta katangar na gida sun tafi gida in ta kwashi in ta shiga da shi a wata kabin bai rike da shi to kaga wasu na ɗan sun tsara ko gwamnati kuma ta magana wanda ke kamata ya magana aka ji a nan kasar yanzu an daina lissafin biloniya ta kuma duk biliyan ɗaya ba za a ba da zakar abin nan miliyan ashirin da biyar kenan ko miliyan ashirin da biyar to biliyan ɗaya a ba da zakar biliyan ashirin da biyar to yanzu suka mallaki biliyan ɗaya ɗaya Allah kada ya riya ka su a gononi masu ci yanzu a gwanda lissafin da ya faɗa wa gwamnati shi da ita tiriliyan tara ya mallaka shi kaɗai amma a haka kuma sai ci ba kuɗin gwamnati an yi budget kuɗin kicin miliyan ɗari shida aka sa kuɗin kicin kayan kicin yar madara kayan girki cokulla refilin da sauransu duk ba'alan Najeriya yasa wani yake cewa to shi dai ma bai zai san hikimar Allah ba ta barin duniyar nan a haka wai yana ga kamar an tuka da kuma sai a iya yi sashi kaga in ga mutum ka ba gida ke koma su kuma yana ga an ga mutum ka so duniyar nan amma dai shi ne san hikimar Allah ba ta barin abin har yanzu ba a koma ba amma kuma an tsada kafan ne da mu wa mutum ba dan a kasan ma da sauran matsala yanzu ma sakar mutane wake a gonaki ba honorable ko ɗaya ba honorable ko ɗaya ba wani ɗan siyasa haɗaɗɗe sai muna siyasa kana nan kana asuba kana rakatul fajri mun ka samu a duniya wa mafiha wani na can yana maka illa haka aka san ma aso da zuwar gyara ke ma ga wannan yanzu ba da ma su ciwon ka ko ba siyar ne ba ba a nan cikin mu ya mu bayi al'ammatu kaga akwai gyara ko da kawai yanayi ne zai bayar mutum ya gato da waye da waye zai ba yanzu wani a yanzu a irin wannan yanayin in ka ba shi dubu daya a kashe mai wata wuta har ta gobe shi ya san da zai tsaya yi to wannan naka ba shi kila biyar goma ashirin talatin amma abubuwa suka dawo fata muke ma mu rayuwa irin ta kafai kawai ka fitar da zakka miliyan ashirin ka wani kawai za ta baka donin karata yi ka kasanci miliyan wanda ya gana yana da bukata yana da bukata ya ɗauka yake a yi ta sallah wata juma'ar da za su wata sayan ba roƙon mutane kuma za a zo yanayin in dai mutum ya tsawon rai wannan yanayin duka zai wuce wanda rubana sai da iya rifu da alfata zara wa inda sahi min al-mafarati wata lai zama tarihi sallah iska da ya ce da ya nukan da mu ya fi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك